الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da bakwai da watan safar wato watan biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin in ban manta ba ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyu mai nasiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na hamsin da hudu darasi na hamsin da hudu idan ba mun ba darasin da muka tsaya a kansa lokaci da tsawo da ya gabata shi ne muna cikin babu ziyarati ahli qulubi wa mujalafatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyarati al-mawadi' al-fadila wato babi da yake magana dangane da ziyartar ma'abuta alkhairi idan ba kuma ba a wancan lokaci muka ce ma'abuta alkhairi masu ilimi su da haka kuma dukkan wani mutum da yake da kwazo ko himma wajen ciyar da addinin musulunci gaba ko da dukiyarsa ko da mulkinsa ko da mulkinsa duk sun su da shi ahalin sai dukkan wani wanda ke lahu sabiqatun fil islam wato babin da yake nuna kwallon ziyartar su da zama tare da su da abokantaka da su da ƙaunarsu da kuma neman su kawo masa ziyara da kuma yin neman addu'a a wurin su da kuma ziyartar wurare waɗanda suke masu a ciki mun karanta hadisi na farko a cikin babin bayan ayoyin da ke ciki wato hadisin Anas bin Malik sannan kuma karanta hadisi na biyu shine hadisin Abu Hurairah sannan kuma kare da muka faɗa yau za mu tashi hadisi na uku cikin babu wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ada maridan aw zara akhan lahu billah nadahu munadin bi anfisa wa taba mumtak wa tabawwa'at min al-jannati manzila rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an-nusakh gharib an karɓo daga abu huraira Allah ya kare ta a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ada maridan aw zara akan lahu billah dukkan wanda yake ya ga yadda mara lafiya shine ada maridan al iyada iyadatul marid wa duba mara lafiya ko ga yadda mara lafiya dukkan wanda ya duba mara lafiya aw zara akan lahu billah ko yadda ya wani ɗan uwansa wanda ɗan uwantaka ce ta Allah ɗan uwantaka ta musulunci daga nan Kano sai ka tafi Kaduna ko daga Kaduna ka taho Kano ko daga nan ka tafi Zaria ko Bauchi ko Sokoto ko Maiduguri ko Kuntuwa ko dukkan wani wuri ko kuma a cikin Kano ɗin daga unguwa zuwa unguwa ka tashi daga Mandawari Tiriyan Tiriyan har ka tafi daga Kayan Gaba ka tashi daga nan Ungogarwa har ka tafi wata unguwa daban domin ka zarci dan uwanka ɗan uwantaka ta Allah dukkan wanda ya tsaye daga cikin ayyukan nan na damu munadi wani mai kira nan musamman zai kira mala'ika da Allah ya wakilta sai ya kira shi da sautin da shi ba zai ji ba amma mala'ikan yana yin wannan kira ne dan kelanta wa sauran mala'iku su gane matsayin ka kai wannan mai ziyara ta wurin Allah matsayin ka kai ne zuwa mara lafiya a wurin Allah na dawo munadi sai mai kira ya yi kira mai kela ya yi kela ya ce da shi bi an fitta hakika ta rabauta wa saba mumtaka tafiyar kama ta yi daɗi kai kan ta more ta dadada tafiyar kama ta yi daɗi tun da tafiya ce da aka yi ta don Allah wa tabawwa ta min aljannati manzila ta samu wurin zama a cikin aljanna sakamakon irin wannan aiki da kai na alkhairi wanda yake sababi ne daga cikin sababba na shiga aljanna kun gane ku wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh gharib wato yace hadisi ne hasan a wadan su daga cikin sashi na daga tafan turmizi a wadan su nusakh din wato yace hadithun gharib a cikin hadisi ne sai wannan hadisi ya tabbata a wurin malaman hadisi cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يخزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Musa Ashari Abdullahi bin Qayyim Allah ya kare da gare shi رضي الله عنه الله تعالى جاء بريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الله يسمى إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير يجي سندي مثل الجليس الصالح صفر أبو سنزمة نجري wajalisu su da abokin zama wanda ba nagari ba mugu mummuna ta hamilin bis siffar su shine kamar mai dauke da turare wa nafikin fiyar da mai busa da mai da mai lura wuta a cikin zuga fiye a makera fiyar sai shine wannan abin da ake abin da shi zuga fiye da shi a makera ya sunan shi da masa sunan da zuga miki na gaba da kai ko faɗa wa ba ta muna da zuwa ana kula da duk kun fice alkiyir yi wannan fata da ake zo ake rura wuta da ita an gane ko wato nafiq ne buta take to suka ga yake yi sai ya ce da duka da tabbatuwa fa hadirul misk wanda yake dauke da turare in ma an yi kudiya in ma dai ba su kyautar wannan turare wa in ma an tabta a minhu in ma ka saya wa in ma an taji da min gori an tayyiba in ma ka samu da daɗin kaifi da turare wato tafiya da mai sayar da turare babu asara a cikin ta ko dai ka saya ko kuma ya ba su kyauta in ya ga dama ce da bari dan san maka kyauta imma wanda za ka maka saya ba kuma kana tare da zakarin da yin gaji da sarki to haka mutum yake mai hali na da idan kai aboki salihin ba ko dai mai maka nasiha ba tare da ka nema ba ko kuma kai ka nemi shawara ko ka nemi wa'azi ko ka nemi faɗakarwa ko ka nemi nasiha sai yayi maka wato dai da kai ne dai da ka sai da wajen mai da a can gurin kuma shi ne yi maka ba tare da ka nema ba daidai da ya ba ka kyauta kuma ko da bai ba ka kyauta ba ko da baka nemi maka nasiha ba in dai kana tare da shi sai tare da koyan ka jikin ka daidai da yadda za ka nuna da kai cikin tare a wani mai shirin tare ko da bai ba ka ba to haka abokin zama da bisa da in bawa in kana tare da shi haka za ka nuna koyan halayya ko koyan halayya ta jini da kayan magana wanda ya fita a can sai ya ji ta fuska wato bai ji za ka tafi a ba wani abu za ka tafi duk kuma da ya tafi magana ta alkhairi ne babu asali a cikin sa babu lagu babu zage zage babu fatan ce haka a cikin maganganun sa da cikin ayyukan sa ina fata mu hanyar wato a nan gudun a fakaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ba mu shawara mu zanto mana da abokanan zama na da aljali an sa masa aljali li'annahu yujalisu ka wa yulazimuka shi da mafi yawancin lokaci yake tare da kai wanda ya fi kowa kusanci da kai cikin abokananka to ya kamata ya zanto salihu da iya zato sadi da amfanin da zaka ci daga cikin sa in ko yanzu ko mugu da irin fannin da zaka zo baya yace wala ta tsiyir amma mai buta mai buta da biji imma an yusrika thiyaba imma yakuna tufafin ka wa imma an tajida min rihan khabitha ko kuma wato ka ji mummunan wari ta tare da kike ba kira ta da wani na wato ainihin yadda wuta ke cin bikin karfe ko tsada ko abin nan na makira متفق عليه ولا حديث امام البخاري ومسلم في الصحيح kada abokin zama da gari ya tafi aboki da wurin aiki ya tafi aboki da wurin sana'a kuma ya tafi mace da za ta zaura da ita kai na wuce idan na gari ne sai kokarin samu mace ta gari da musamman sai ka kara koyon waɗansu ayyuka na gari ka karfafe ka kan aikin da kai ina fata mu fahimta idan kuwa ba kai na gari ne kuma ka samu mutum da ba ta gari ba to karfe sai ka zaka kan aikin ba sai ma ba sai ta gari sai ki kokarin ki samu abokin zama mutum na gari wanda zai karfafe ka kan aikin da kai in kin manta ya tunatar da ke in kina tsaye ya karfafe ki ya tunatar in ya ga kasawarki ya taimaka miki yadda zaki kare kasawar ki yin ƙoro ko da kai kanan kai amma idan kika samu abokin zama wanda yake muku mutuwan banza sai ya lalata al'amarin ki gaba ɗaya addinin da yake da ke rusa da ɗaya kina da kokarin karatun qur'ani da kiyamun da yake rusa har su da yake ma sai ki zo baki ki daga ta ne sai kuma dai da ɗaya kin samu mugun abokin zama ki ko da akwai ke ne mai kyau ko da akwai atamfa mai kyau ko da akwai laifin da dahan da wani na gidansa duk wannan aikin banza ne anan za a mutu a kai za a je ranar tashin kiyama za mu babu komai sai imani sai cikin su wannan da ke nufi cikin fadin Allah ta'ala al-qabisatu lil qabisina wal qabisuna lil qabisati wat tayyibatu lil tayyibina wat tayyibuna lil tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim al-qabisat mujjan mata masu mummunan hali imma mazinata imma mataya imma waɗanda ba sa sallah imma waɗanda ba sa azumi imma waɗanda ba ruwan su da addini lil khabithin abokanan haɗin muggan maza ne wal khabithuna muggan maza kuma waɗanda kuma ba ba sallah ba azumi ga zinatu na ce ga ya wata wata ga fasikanci ga fajinci ga rikin mutunci ga sata ga kuma ni khabitha abokanan haɗin muggan mata ne والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات akan yake dai kuma mata yi waɗanda suke salihai masu tsoron Allah da aiki na dare abokan hadin mazaje waɗanda suke salihai masu tsoron Allah kuma da aiki na dare haka mazaje waɗanda suke salihai masu tsoron Allah da aiki na dare abokan hadin mata yi ne na dare masu waɗanda suke masu tsoron Allah ina fata wannan da wato duk yadda za ka yi duka sama abokin zama na dare ya kamata ka yi haka wanda Allah ke ba da shawara وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فانظر بذات الدين شربت يداك ومعناه ان الناس يقصدون في العاده من المراه هذه الخصال الاربع فاحرص انت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah ta kare da gare daga manzon sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tumtu al mar'atu bi arba akan auri mutum ne dan mutan sa al'amura guda hudu sai da cikin al'amura guda hudu limaliha kuma dan dukiyarta wa li hasabiha kuma dan matsayinta shine hasab matsayi wa li jamaliha da kyanta wani dini da kuma addini to wannan abin da daga farkon hadisi zuwa nan jumla ce kabariya ba isra'iya ba abin da yake nufi da jumla kabariya wato labari annabi ke bayarwa dangane da halayyar mutane in sun tashi yin aure ba wai umarni ne ke yi cewa in kun tashi ko ku zaɓi mai kyau ko ku zaɓi mai addini ko ku zaɓi mai kuɗi ko ku zaɓi mai asali a ba wannan bane ba labari ne ke bayarwa na ne haka halin mutane yake yanzu ne zai faɗi jumla insha'iyya wanda ta kunshi umarninsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce qom farji zati ki ka nemi ba abu da rafi tare ba ce zaka wato sai ka rahota mutabaka ne wato ka ga mutane haka wani ya tashi kudin waje ke kai amma ita mai kuɗi ce ko kuma gidansa ko kuɗi ya yi za su wani jiya ko za a masa hanyar samu kai gida wannan wani haka yake kan sai ya mutan da dai dan ya samu wannan kaga wannan manufar ta sai aure ke nan dan ya samu kuɗi a cikin wani kuma matsayi yake gidan su dauka ce yar gidan haji ne ce yar gidan wani mai mulki ce dan kuma yan gaisa ta wajen lafiya saboda ya aure ta wajen gidan ya san tofana daga cikin sarauta da suke wani kuma abin da ke bukata shi ne kyau a ce matar ta yi ta ce wajen kyau wani ma idan suna da kyau da farko ta yi ya nuna abokanai fa ya mutu ya sai da ya bar abokan ana cin abinci a gidan shi da aka masa ko ai kato hoto da ya zaɗi na jinnan a sa a cikin titi duk wanda ya shigo ya zanga hoto kala kala wani tana tsaye wani tana zaune wani tana cikin gida wani tana kwanci wani ta sa jambaki wani ba ta sa jambaki ba wani ta yi kaza wani ta yi kaza ta yi gaskiya wani ya more ka kuma yawo kan ma ka tana biyu yanzu ma ta ke dan ta zama ta hamayya ba sai da za ta je gida abin da ta aje da wanke ina da yi ba za ta je da wata ta aje da wanke fasfar bi za ta je wato wanda al'ada mai yin suna da hala babban ta wato lokacin muna karatu a madina akwai ne da ya rage mutum wasu sai to da wani abokin wanda ke balarabe an gaisa irin za ta fitin nan kasa ana ta aje da mutum gidan sai ya faɗa masa ta cikin larabci cewa a yadda mutum gidan sai wata ka san ta ne ka san ta ne cikin ta ne saboda su al'adar su san ba sai sun ta mutum da yadda wata ina ba ta mutum yau irin mutanen kafin sun nan waɗanda suke da riko mai ƙarfi game da sunna da kuma waɗansu ma gaskiya har akwai gulumi wato idan kai kankan gidan mutum in baya nan ba ta ɗauka ba za ta magana da ka ja ta cikin an yi shiru to mace ce ta dauka ma'ana kacce magana ta dutsotin ta sai ce shiru ba wai su a yaki da sun aura ba ne su dai suna ganin ba mutunci kowa ba ya zuwa mace ta danne saboda ta sai ce shiru kai in ga gane idan ta ce mai gidan yana nan abin da kawai za ta ce la ka ga cikin kalmar la ba wani abin da zai karɓar to daga nan sai ka bar ka sako ni ne wani na bugu ko ga telefon number dina ko ga kaza shi kenan tana jin ka to ka gama abin kin sai da shi to to yanzu mun da cewa wannan da yake cewa sai da matarsa ko ka ambata sunanka su ko sunan matar mutum ba za ka ambata masa sunan matarsa ba sai dai ka mata alkunya dama kowa ya ba ta alkunya matarsa ummu wani ummu ahmad ummu samir ummu wata ce su wato yadda dai mutane suke kenan wani ya aure dan kyau wani ya dan matsayi wani ya dan kaza wani ya dan kaza manzon Allah ke fasu bil zati dini tarifa da data imam an-nawawi yace wa ma'anahu anna an-nasa yaqsiduna fil adati min al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba galibi mutane dukkan yake ɗaya daga cikin al'amuran nan ne guda hudu wajen yin aure wani kyau zai nema wani dukiya wani matsayi wani addini amma matsayin aure dan addini su suka zama da wanda kawai addinin matsayi kalla karatun da ya kalla nutsuwarsa da ladabinsa da hali na gari ya kalla don ya aure ta ka san ne masu yi gadi an bukatar ko so ko matsayi ko kuma sauran al'amuran kuma dan Allah kuma a shawararsa shine mutum ya nema abu da addini idan ya zanto ga ta da kyau ga ta da addini shi ke nan nuna ranar kenan idan ya zanto ga ta da dukiya ga ta da addini in ya zanto ga ta da matsayi ga ta da addini a iya samu wata mai riko da addini a gidan sarauta ko a gidan masu mutane a iya samu wata mai riko da addini kuma ga ta wanda ko mai kuɗi ne ko kuma ita kanta mai kuɗi ce a iya samu wata tana da riko da addini kuma tana da kyau duk wanda idan an samu kare zanto dai wannan kuɗi ɗin ko kyau ɗin kaɗai kalla a'a ta ta wani abu da bamban da wannan amfanin wannan shi ne duk kanta in kuma za ta ciwo a cikin mutunci mutunci ko za ta kare dokar Allah za ta iya taka maka mutu amma idan ka zautu ka ce mutu saboda kanta kuma wannan ta ɗaya kan labarin wata da addini ma'ana ko da za ta yi wa addinin domin da wata bakar magana ba za ta iya kama da kowa wajen zarta saba mata. Shi ko addini shi ne a وعن ابن عباس رضي الله عنهما وتريكي لمن الله كيف فحرص أنت وتريكي فاصبر ذات الدين أبن كنتي فحرص أنت على ذات الدين واصبر بها تقضيت وجن نيما وتسمع الدين كما jarrabauta da ita wa haris ala kubbatiha yi kwataye zama da ma'abucin addini wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك cikon ayar wa ma kana rabbuka nasiya daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare da gare yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mala'ika Jibril ma yamnakuka an tazurana akthara mimma tazuruna me ya hana ka ziyarce mu sama da yawan ziyar da kake mana yanzu a yanzu in a ce kowane mako kana ziyartar mu sau uku idan ma ka ziyarce mu sama da hakan ya kai sau hudu ko sau biyar ko shida me ya hana ka yawan ziyara sai kake yin da kaɗan kaɗan wato a nan gudun imamu nawawi yana so ya kafa hujja da wannan gaba wajen cewa ka nemi wanda yake ma'abucin fulra ya kawo maka ne ziyara ne ka nemi wani ma'abucin fulra da kake ganin ma'abucin fulra ne amma saboda ilimin sa amma saboda tsoron Allah sa amma saboda wani aiki da hidima da yake wa addinin musulunci ka nemi ya kawo maka ziyara gida don ka karrama sahabbai su dama suka nemi annabi ya zo ziyara gidan su don su karrama shi har su dafa masa abinci wani ma ya yanka masa akuya wani kuma ya kawo abin da ya fuska a gidansa ina fata mu yanka to wannan ya halatta wani abokinka wajen aiki wani dan uwanka wani malaminka wani wanda kake ganin kimarsa da mutuncinsa da darajarsa ka shirya wasu ziyara wata rana ka ce ka zara irin wannan mutum mu saba da wannan yanzu nan gudun sai ka samu waɗansu tun da aka buɗe wannan littafin muke karatu a nan gudun aka san juna kuma ake yaduwa a nan waɗansu ma sun a bairutu waɗansu sun a daga amma wani da ta ban juna sun ba ta kan kuma wani ba zai iya gaisu wani wasu a yanzu gidanka sai ma ba za ka iya gaisu wani da gidanka wanda kuma irin wannan yana ƙara damkon zamantaka a tsakanin mutane amma yawanci ba mu saba da shi sosai ina fata mu fahimta kuma irin wannan yana kara dangon da zanga wanda tsakanin mutane da na je madina bayan aikin hajjin bana kusan kuma duk kowace shekara in na je madina haka ne wallahi sai na gaji da ziyartar abokanai ko malaman mu waɗanda wanda zai ce da kun gama da kusan a masallaci an gaisa ya kwana biyu ya kasa kaza ya labarin da'awa ya guje cikin ajiyar da ne da ne ne sai mu ce su a yawan gina za ta kasance lafiya wani su yi a gidan rasu da mutum bai wani ce kaza in ma ka ce wannan sai da kullum gaba ɗaya wannan shi ne aikin da har ka bar da amma dai abokanai da kuke makaranta tare in ba waɗanda suke malaman ka ne wani sun ke ji labarin da awa wata ruwan ya ake cikin da ake cikin wani sun ke ji labarin kan to wani ya labarin kan wani kuma kuwa labarin su haka ne ku tattauna ga wanda matsalolin addinin musulunci a duniya da can da can da can da sauran almuhim dai wani abu na kullu zamantaka zamantakewa tsakanin juna فنزلت Umira ganin ba talauci ba ne, talauci rubutu ne ba talauci ne. Amma yanzu kan kage ita mutum da ya so zai samu ta gina ko zai zama wani aiki ko ko mutum ji ko mutum ko zai zama aiki. Wallahi ko talauci rubutu. kuma su abu ma baki a nan wurin ba wai talaka ba ba su kudin ba za su yi wannan wani ke shi da kowace da aka abinta gidan sa da wani shi kansa gidan sa bisu ba don kicin sun su daban kuma na yara gida da bantan wurin akwai katuwar su ne wasu za a sa mata itace wannan da ya ajiye wanda suke na mutane gida shi kuma daga ɗan kicin sun sa ga wani dukkan sa ya dafa masa na shi kaɗai ya ci daga nan wurin to mutumin da iyalin sa ba ta fi mutum da ya zai kira su da suna wuta gidan suna ba da yace da shi mai ya hana ka ziyarce mu irin yadda sama da wannan ziyarar da kake mana a yanzu wato manzon Allah ke neman wa mala'ika Jibril alaihi salam fa nazala ce wannan aya ta sauka wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik da shi shi mu ba ma sauka da shi da umarnin ubangiji ka ba a cikin mala'ika ke sauka Allah ya mutu له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا abin da ke gaba gare mu da abin da ke baya gare mu da abin da ke tsakanin haka duk mallakar Allah ne can sama inda muke horowa mallakar Allah ne kasa inda aka turo mu mallakar Allah ne abin da ke tsakanin sama da kasa duk mallakar Allah ne wato ba wani wanda ya isa ya yi wani abu sai da Allah ya masa kuma in dai bawa yana itirafi da cewa shi bawa ne ga ubangijin sa mahalicinsa to bai kamata ba ya aikata ko ya ce ko ya bari sai abin da Allah ya ce yi ko ya ce bari ko Allah ce faɗi ko ce ka aikata don haka mu mala'iku ba ma cewa mu komo shi da umarni umarni inda abin a hannun yake da kullum ma sai ga mu to bi ko to to amma mu so ko kuma sai Allah ya bari a wannan nan na fatan mulkin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi Imam Bukhari ya rubuta magana da suke ta wai mala'ika da zai ya daɗe ne zai zuba da zuwa da zai kuɗe a wani ya magana ta wani da zai wannan ta fi inganci ke da wasu wannan da su ne inda cikin Bukhari ne وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي رواه ابو داود والترمذي باسناد لا باس به wannan hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ya ce la tusahib illa mu'mina karka ya aboki da kowa sai mu'min kuma mulaka kafiri kirista da ya gude karka ya aboki da haka manzon Allah ce la tusahib illa mu'mina karka abokan tole sai wa sai mu'mini ولا يأكل طعامك إلا تقي kada wanda ya ci abincin ka sai mai takawa sai ba wani Allah da shi rawa ba ku dawo da tubu zai zuwa da laba da shi hadisi ne sai ya san to da laba da shi to kake ake da idan Allah ya yi ka Allah ya yi gane su ciya ba take da gane su ciye gane su ciye duk na kokarin iltizami da umarnin Allah da barin hannunsa idan da shi. Kamar yadda. A kuma sai ruwa ko da sai ruwa ba da shi da da kuma ba da sai ruwa. Kalmar da shi ta zama a hau sama da kalmar al-mumin. alaƙar da halin da wannan da ya zama a kwas sama da kalmar kuma wato abinda wannan hadisi ke nuna kar wanda ya ci abincin da sai wanda yake tafi ma'ana ko da gama garin musulmi wanda yake ya shahar da da fasikanci da fajirci ba ka kira wuce wata jewa masu da abincin ka ina fata wani ma'ana idan za ka jira wani ka shirya masa abinci da girmamawa ya kamata ya zama wani da ke da kawarsa ce nasa ba ta da kima da ce ba da ya iya zama mutuwa ba da ya iya zama ba da ba ya iya zama mutuwa ɗan boko ya iya zama mutuwa ɗan kasuwa ya iya zama mutuwa ka ci ya iya wa yana da amma kai ka zo ka kiran masu da abinci to ya zan so sababin da ya sa har ka so ka kiran masu da abinci zo gidanka ka karrama shi shi ne da kawarsa ba wai connection din ba ba wai cewa abokin gwamna bane ba ba wai cewa abokin wani gwamna kusa so da bane ba ba wai cewa san a gindin magani yake a Abuja wuri kaza wuri kaza ba sai ka shirya masa wannan kai duka don gobe ka girba ba wannan ba ake bukata mutumin da saboda ta kawar ta kira wani kawar ta wanda ke ake magana da ba wani hujja da ta je mun fata ba wani hujja da ta girma mun fata ina fata mutunta amma idan ya kasance akwai maslaha ta da'awa mutum yana fadi yana fata kai an yi kaza waje an masa waje da yawa shi da girmamawa za ka sa ya fahimta sai ka shirya masa abinci don ya zo gidan ka kila wannan zai fi ka mutum ta fiye da daɗi sai ka amfani da wannan dama sai ka masa wani kila zai ka ba to in dan wannan ne ya halatta amma har kawai ga mutum fajiri fajiri mutumin banza ba mutumin ciki ba kawai ba don mai kamar da wani jirgin da jirgin masu da adon sosai da jirgin masu ba wata mutu da jirgin masu ina ba za mu hanta don yanzu kenan kana ba su duki a kan sabon da yake wa Allah da wani sun yana wa Allah da aka kyale shi kan mutum tashi wanda ke samu sun kawai ba wannan kuma kawai dan da duniya a hannunsa ko mulki ko wani abu shi kenan sai ka da ke samu sun mutum wato alaƙa ta mummunai da suke girmama juna da ita ita ce alaƙa ta imani da takawa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala banda wani abu daban wanda ba wannan ba kun gane duk wani abu da kun bai kai wannan ba wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da isnadi da yake ba ba ka bi a cikin sharhi ku duba ku ne malai ce fihi la yu'ammu sahabati ahli al-kufr wal fudur wannan hadisi na nuna rashin yin abuda da kafirai ko kajiran mutane wal hasu ala musahabati ahli al-iman wa tuqa kuma hadisin na zabarwa wajen yin abokantaka tsakaninka da ma'abuta imani da takawa zalika anna sahiba sahib yace domin as-sahib aboki sahib yana jan abokin kan alkhairi in abokin alkhairi ne ko kan sharri in ne ne kuma abokin sharri wa as-sahiba sahib لأن الصاحب صاحب الصاحب نظر قول بالصاحب الصاحب نجو بالصين عن ذلك وفيه النار أن يطعام الطعام لأهل الكفر ونهوه a cikin hadisin akwai hana mutum dangane da siyar da abinci ga gama abuja fasikanci da makamantan bi ma fi yi jirgi a na fi yi ma'anar mafiya ta ce ta fi ya karfi a gidan fasikanci dan siya ko shi kafa da karfi da lafiya ya je fasikanci ya je zuna ya je zuwa ina amfani ke wa fi yi lahabtu ala ifa'adu su'ami da ahli takawa a cikin hadisin akwai wato ainihin kwaɗaitarwa dangane da siyar da abinci ga ma'abuja takawa liyatakawu به على طاعة الله تعالى دومن تكرفف وجلوى الله تعالى ليتقووا به على طاعة الله don su karfafa wajen zuwa Allah da alaƙa ina fada mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ar-rajul ala din qalilihi falyanzur ahadukum man yuqalil rawahu abu daud wa at-tirmidhi بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi yace ar-rajulu ala dinil khalili dan adam yana rayuwa ne akan addinin abokinsa idan abokinka ya zanto mummuni galibi kai ma za ka zama mummuni in ya zanto kafiri ana jin tsoron ya kai ka kafiri idan abokinka ya zanto ahlus sunna ana son rarkewa da ma'adu sunna in abokin ke zanto dan bid'a ana jin tsoron bid'a ta ta tafi da yi da ta mata bid'a ina ba dan ba kamar da yana da kowa gani da ko ko amma kamar da na fada can mu dan zurin da bai da ku da mu akwai abu da wani sunna ya zanta an yi wasan kasa tare akwai abokanai na unguwa ɗaya ko gari ɗaya akwai abokanai na kuma an haɗu gida sun sai akwai abokanai waɗansu sai a jami'a a haɗu akwai waɗansu an haɗu a kasuwanci akwai waɗansu an haɗu a gani akwai wanda kwanakin ko tsawon rayuwar abokantakar ku shi ne tsawon rayuwar ku a duniya tun da kuka san juna kuke abokai akwai wanda daga shekara ɗaya ne zuwa yau sanadiyya an haɗu a wajen matsalar tashin shiri a musulmi kan wajen wani tafsiri kan karatun alkur'ani kan karatun hadisi sai a samu to a irin wannan abokai mai hankali yana kasa su ne ba su matakai matakai baya ba su matakai da su waɗanda ya kamata ko da wani lokaci su zanto sun fi kowa kusanci da kai su ne wanda a kuka haɗu a kan tsoron Allah a kan imani a kan takawa a kan ilimi a kan addini a kan kaza sai kamata su kowa kusanci da kai su waɗancan irin baragoni waɗanda an taso tare da rike ruwa ɗaya ko an yi karatu tare ko an fara fito shi tare amma ba su kai ne fadire ne ba a ce ka yi shi da tuwon cewa ta gaba ɗaya ba amma ko da kamata a yi da kullum da kullum yadda idan mutum ya zai ga mutane wajen su guda kada a kuɗi akwai wanda su kun kuɗin kuɗa tare in zai tafiya ya bar da yi ka sani in za ka yi tafiya ya sani idan iyalan su suka turo mai zo ba kana da cikin za a fara tambaya turo mu ga wani ko yin uwansu ko iyalansu sun taru to irin wanda ya kamata zan to tsari da shi ne ba wa Allah ne mutum akwai kuma waɗanda suke a mataki na tafiya ba su kai wancan ba ana yawan taruwa ana yawan zaisawa amma an zai zanta wani lokaci ba zai tambaye ka ba sai an daɗe an daɗe ke kai yau ko wata ne ban ga wani kaji ya sha bamban da wancan wanda ba ku yi ba za su yi kaji ba ku juna ba kuma ya zanto hankali ya kwanta ina ba da wannan akwai kuma wanda yake da karshen kasa ina karshen kasa irin wannan yan an ga juna a gaisa a tafa har a yi labarai na da kone in ba ga juna ba ta kira guda ba ne ne kowa akwai irin wannan kowa to irin wannan duk wanda yake ba su ke ne haka ya kamata ka ɗauki wannan matakin ne ya halitta ka kai masa ziyara inda nufin kai masa wajen kuka fara kafin ya da ko wani kila yake wa wata masa ba ko wanda yake wa ta yi wata ce wato kana lura da halayyar kowane mutum ne menene abin da yake masa daidai shi da abin da abin da abbas ibn al-affar ke cewa kowane dan adam yana da mishtahu shakhsiyya wato yana da makulli na kansa wanda in ka san makullin ka sai ka buɗe ka shiga yadda kake so kuma ka fita lokacin da kake so in baka san mabuɗin sa yadda ake gidan wanda ba yake idan ka lura umar da da abubakar da umar da usman da ali kowanne sahabi da cikin sahabban da Allah kwalaba wa wasu sun ne an ce amma kowa ya mutum da wani sarki irin da zai zaka fuskanta abubakar da shi ya fahimce ka ba zai zaka fahimce wani mutum ya fahimce ka irin abin zaka fahimce wani mutum ya fahimce ka ba zai zaka fahimci a usman da abubuwan da ya fahimce ka kowa akwai yadda ya fahimce da kowane mutum zai tafi da shi da shi yake kan su za ka tafi da mutane yadda kai kake abinda kake so shi za a yi maka ka tafi da shi yadda kake ina ba ta wani duk yadda kai wa abin ba zai ji ba amma in kai masa kyauta sai yi wani duk yadda kai kyauta ba zai ji ba amma kai masa ziyara a gida sai da kamun kai a tashi wata sauka ta ka gaji da gaido su da ke yanzu sai da kamun kai a sakamakon haka suka ta jawo shi gefen ka bayan ko da yayin nisa da kai ka koya musu alkhairi bayan ko da bayan yi wannan biki ne yake duk wanda fa yadda ake a cikin al'umma ce ba wani mutum wanda yake dan sauƙin bakin su dan iya wa'azin sa dan sun da Qur'ani da hadisi su shi yadda jama'a sai in jama'a gaba ɗaya ta yi tsare da'awa tana bukatar a cikin ta ne gaba ɗaya ai wakwa ta a dafa ta wanda ya kama ta wanda ya kama ta duk kuna da abokai kuna da mata kuna da makwabta kuna da yankuwa kuna da wanda kuke makarantar da kuna da wanda kuke kasuwanci gonar ta masu amana yadda kuke masu tsoron Allah yadda kuke su daina rubutu da baka yi su daina karya da baka yi su rinka halartar sallar da su yadda kuke yi su daina zuna su daina san giya yadda kai ma baka zama da san giya kowane sai ya duba abokanin su nawa guda nawa yawan tasiri kuma wani irin zuwa juya da ke zawa a cikin gidan da suka fi da mutum ko wani irin canza a kai ka kuwa muku kanka aka danye da hanyar kuwanka ko wani sai ya duba wannan idan ta yi iya cikin kokarinka Allah bai kaddara shirwarsa a hannunka ba ubangiji ta Allah ba zai kama ka da laifin kasawa dan shi da wani ubangiji da Allah ya fasa da wata mai da dake sun ba su yaya annabi ruhu masu ta kuma ta fandare yaya annabi ruhu masu ta fandare yaya annabi ruhu da ya fandare yaya annabi ibrahim baban sa ya fandare dan rashin cewa azan annabi ibrahim ko dan rashin cewa azan annabi ruhu ko annabi ruhu ko dan gajiya wasu ko dan mutum ya ba Allah ya san shi to kai ma ba a ce wa dole shi da hannun ka ba shi da hannun ba ne amma abin da ke aka dora ma da wani shi da kai ne kai bayani kai da zakara ga masu kunkuri yanzu kowa ya zura wa mai wa'azi ido shi zai gyara masa gidansa ya gyara masa abokanansa ya gyara masa makwasansa ya gyara masa mutanen kasuwa sai kuma wasu gudun masu shi ke ya sa ya su zama sai ga mutum ya rubuta da kada malam ni ne yake da wani abokin da yake na yana kaza yana kaza yana ni ne yake da makwacin na yana kaza yana kaza yana ni ne yake da kaza yana kaza yana kai ne ke wani kokari ne wani kuma da ayyuka da ya ayyuka da ya yi irin tafiya ce ke da kakkauta ba ke da kakkauta ne ke da ba ta yi ba ke da ba ta yi ke da ba ta yi ko kuma ya san da zafi wajen aji amma da da bala'i ruwa mutum mutum ba ta ba ta mutum ya ne mun barke a wurin da ya ne mutum kuma ba ke mutum kuma ya mutum da ya ne zuwa da da zafi ka ce mutum a kada an zuwa ke dawo aka ji fahimtar wani. Ina zafin nasiha Allah ka mu gani dukkanin ku da mutum na addinin musulunci da kuma kowa sai an tambaye Allah ku dukkan ku duk kula da mutane kula da mata kuna da ya kula da mutunta me kuka yi haka su ma mata suna da kawai kuma suna da mutunta yadda kuka jiru kika jiru nawa kika jiru cikin kawai cikin makwafai cikin masu yi miki aiki cikin masu yi miki hidima cikin masu yi miki wanke wanke me kika koya a wajen ki na alkhairi me kika koya muku da zafi kike musu eh an ji kin ba su zakan a tamfa bayan ta kodi an ji kin ba su zaki na laifi ko na takalmi bayan wari sai ya fata kika ba kika ce mai wari ya ko kin ba su mashin ba su sabo ma ko kin kika zaki kaza an ji cikin wannan kin sa su sallah kin sa su azumi kin koya musu ya madalla kin koya musu karatun Qur'ani ko kin sa su koya kin sa su a makaranta kin ce zaki dauki nauyin uniform din da kudin makaranta ko musu ba ina kula da kai da jama'a idan muka ɗauki rayuwar musulman farko dukkanin kowa aiki ce maza da mata kowa aiki ce a mujalin da ya dace a fagen da ya dace kowa jariya ne a fagen da ya dace da mai da'awa da kuɗi da mai da'awa da fitina da mai da'awa da ziyara da mai da'awa da wa'azi dan ba wani cika ba malanta ake yin da karantarwa ce da fatawa sai da sai da malanta da ilimi kirka duk cikin kan ba wajen fatawa bayan ba ta da ilimi ko don koyarwa ban za ka yi amma wa'azi da fadakarwa da nasiha dan abin da suke ji wasu zaka bayar duka da kaidar bandi ko an yi walau aya a wannan kaidar ko wani abin da kuke kuma da kake ni na san cewa ki kuna bin wannan tsari to mutum da shekara biyar za mu ga kirista nawa za mu san mutum ne ke kara biyar muka yan bid'a nawa za mu juya su zanto yan tafiyan sunna mutum ne ke ga fajirai nawa ne waɗanda za mu canja su dawo kan tafarki na na iltizami da nutsuwa da mai sanda kaba'ira to amma kowa ya san mai wa'azi ne zai yi a rediyo ko a talabijin ko a talabijin رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه an anan zan da yake almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wato wanda daga cikin abin da yake kira jawami ul kalim jawabi wal kalim shine kalma don kudanniya da jera amma ta ba da aman ahabba mutum na tare da wanda yake so duk wanda ya so mummunai zai tashi a tutar mummunai gobe kiyama duk wanda ya so kafirai zai tashi a tutar kafirai gobe kiyama duk wanda ya so munafukai da fasikai da fajirai zai tashi tare da su gobe kiyama wato hadisin ya kunshi at-tarjih ya kunshi kuma at-tarjih الترغيب لمن أحب المؤمنين الترهيب لمن أحب الكفار والفاسقين والمؤمنين والمنافقين هنا فتقوم بهذا المرء مع من أحب قال الله سبحانه ومن يتوله منكم فإنه منهم دو يدوك فرزق يسوك على ذلك هنا فتقوم دو يدوك فرزق يسوك على ذلك يقول الله بيجي كما تقولين كما ko malamai da ta isar da mutu musamman a irin wannan lokaci mun riga mun ga irin illar kan kafirai a yanzu yawa musulmi ne a nan kasar suka so suka ce sun kofi da mulki suka ɗauka suka ce a ba su suka goyi bayan da da dukiya da kowace to ga abin da kafin yi da ga fiye da kafin yake da kowa ya riga da inda zai wanda suke wannan sakamakon yana nan da zai gobe kai masu musu ba waɗansu fari da su bar gaba suna zuwa suna yin tabbas ko don samun gida ko don wani matsayi za su da karantar ba dan addini ba dan Allah ba ba dan musulunci ba وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب ووجه رواية أكد من الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم mutum da yake son waɗansu mutane walan ma ya haske amma kai har yanzu bai yaske ku ba ta hanyar kwarin imanin su ta hanyar yawan ayyukan su ni ne nake son su habbai kai ne kake son su habbai kai ne kake son ka da aiko ta bi ta bi na daidai da ni da ke da ita din da ni din dukkanin mu imanin mu da aikin mu na gari ba su kai irin na sahabbai ko ta da aikin ba yaya za a yi gobe kiyama ga shi mu yanzu anan muna son muna da imani muna da aiki amma bai yi na fi yawa yaya za a yi za a ga juna kuwa sai manzon Allah ya ce al-mar'u ma'a man ahabba sai mutum yana tare da wanda ya so ma'ana duk da suna babban matsayi ko kiyama amma Allah ba zai haramta musu ganin juna ko saduwa da juna ba a lokacin da Allah ya fara su ne da dama ta yadda da Allah ya fara su ne da dama kuna fahimta da kyau وعن انس رضي الله عنه ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم متى الساعه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم wani hadisi an karbo daga Anas san Malik yace wani mazaunin karkara ya ce da manzon Allah mata sa'a yaushe kiyama za ta tsaya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ma a'adatta laha sai mata da ita kiyama ba wai abu ne mai muhimmanci ba sanin mai zuwa da tsaya abin da ya fi da bulutun da suke ba za mu yi ba ko an ka bulu da ka ba za mu yi ba za mu ba za mu ba mu dai muna nan muna ba an ji ba ne kuma ta وعن ابن مسعود رضي الله عنه وتعطيت الأرض دين الجنة إذا كانت تقول في بدعة in dai ka ilmantu da ɗan ilimi na usulun gida wato suka cikin da gida gida a kai ka gama yawanci gida ko a gina da alhiki da yi ko mabuni ko a gina cikin mabuni ko a gina cikin kariya ko a gina cikin tatsuniya ko a gina cikin to sai ka samu gaba ɗaya ita kanta tana cin karo da ta ga irin wannan da za su yawai su sun za a ji ka suna son Allah suna son manzon sana ko mai jikila ba mu ko ta zo da jikila ya ba sai ka yi su kiri ka yi su kiri har ka ce maka mawa ina magana san Allah dai dan kana san Allah ko ba kika zan kiri ba duk da dai har azumi ma kai ki sallah ma kai ki to ko ta kai kike zama ko san Allah ya zuwa ki abin da ko ka san da to amma dan da su da ya ce yake yi su kiri kai su kiri har sai ta ba وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به wani mutum zo wajen manzon Allah ya ce da shi ya manzon Allah me za ka ce game da mutumin da ya so waɗansu mutane amma har zuwa yanzu bai kamo su ba shine wallam yalhaq bihi bai kamo su ba ta imani da aiki فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة دقى من الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي الناس معادن mutane da kuke ji da gari ba kamar ma'adanai ne da ake hakowa da suka kama adilin zabi wal zubba kamar ma'adanai na zinariya da azurfa an gane su ma'ana imar mutane da darajar su daban daban ce wani ya wani ai ma'adani na zinari ba daidai ke ba na azurfa na azurfa ba daidai ke ba da tagulla na tagulla ba daidai ke ba da bakin karfe na kaza ba daidai ke da kaza ma'adani daban daban ne kimar su daban daban ne su haɗu mutane ma daban daban ne khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam idza fasihu ko idan fakuhu khiyaruhum fil jahiliya zaratan su a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islam ko da zaratan su kuma a cikin musulunci idan fakuhu sun sun fahimta addini ina ba da mai wato ta ce wa mutum jahiliya ce ko jahiliya kuma zo shiga musulunci sai wannan ya kara masa da a cikin lokacin jahiliya ya zo mai kyauta ya zo mai hali na gari ya zo mai taimakon maraya ya zo da kala sai kuma aka zo musulunci kuma sai shiga musulunci kaga irin yadda ya yi fice a lokacin da Eliya to kuma anan cikin musulunci zai yi zai yi fice da ya shiga musulunci musamman ko in ya fahimci addinin musulunci da zafi su ko ko ina kafu ina ba da a lokacin da Eliya ko da aka sani da kyauta irin a cikin musulunci sanan mutum da kyauta yau Abdullahi bin Zuwa sanan mutum da kyauta wani da wani mugira sanan mutum da kyauta har alfahari mutane da Eliya su da wani kyauta da wato ainihin kariyar bako alfahari ke da girma akwai wanda zai kula wuta cikin dare kawai don matafiyi idan ya ga wuta ya ce ga gida ta bari je ko na kama jira cikin mutunci akwai wanda za a zo da su kwanta sun yi barci ba ko ya kwanka ko ba idan aka tafi cikin dare sun alfahari sun yi ne ke na zoce masa rasu mutum ke ka zoce masa rasu ne ya yi abinda mutum da yi zai tutu a jahiliya an samu za ka zo saboda wato irin yadda ke karrama bako idan ya zo yana da yamma kuskure ne kawai na bako da banna da bako na ka ɗan shi na bako idan bako ya zo kai kuskure ina cewa ni haji ni hafu bai wal bai bai tuku ولم يلهني عنه غزال مخنف أحدثه إن الحديث من الكرم وتعلم نفسي أنه سوف يحدث إن هذه لحقتي لا يبنى إلا وضع والبيت بيته إذا لا فيه دي سمى قلبي ولم يجد لي أنه غزال مقنع ولا إلى تصور أمريا بعد أنا إن جئت يوم بقونا إلى أن توجه من الشيوة إن طيب يهود بكتي أحدثه لكن تنسل هذه إن الحديث من القرى dai shi kan zance kamar abinci ne wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahdur ba ma kuma da take su yanzu ka ga ta san yana bukatar hutu idan mutum ya zance ya zaɓi kuma an zuwa sai in barci don ya samu shi ke wuce da ke in bai da fiye alfahari da yanzu wani ke cewa sallin ja'i sallin ja'i al-gharasana ya umma munziri idza ma atani bayna nari wa mizali على وجهه إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكر yace in miki sanni ba wato ya je wani ke ne ko da yace ko da in miki sanni ba tambayi dukkan wani bayin mutum da ya taba shega wata wannan shekara duk wani wanda ya wuce ta wannan karkarar sai shi ne zai in miki sanni ba tambayi wadansu dukkan wani baki ne idan ma a tani bayin nari wa muzzali lokacin da ya zo na ganki ina tsakanin inda na yanka rakumi da kuma inda mutu ne nan nake shika in gasa in dafa in soya in kada da wanda wasu kawo masa ki tambaye ki halabtu su wani in na mu kawo da kira in ina tsakan mata suka ya zanto shi ne ruwan farko da bako na zai fara ja wa abdul ma'ruf da hudu da munkari ina ba dukkan wani abu da wani gari tun daga magana har alayya amma duk wani mummunan abu da wasu za ko ya kare gani ina yin duk ba da yi daidai zuwa ke abin da faɗa ke. Duka ne irin masu irin wancan aiki na Najeriya idan suka shiga musulunci masu Allah ya ce yadda suka yi suke a tsansanci suke a cikin musulunci in za su ji musulunci da raka. Kuma galibi mutum na kamar da wata safar ke cewa mutum baya gane kiwon musulunci sai ya ke so rayuwa ta lafiya. Yanzu ko da a rayuwa irin samun zuwa irin wanda yake dan duniya ne gogagge ya yi ciki da ciki ba daren da kura da bata gani ba sai daga ba Allah an sa shi duba ya zama tafsirin ahlus sunna sai ka ga ya wanda wanda kawai ya san sunna daga ba da duniya shi ba ko falan su za su yi ba dan bai wannan ya san zakin fasikanci amma ya kauce masa ba dan bai iya wannan bukila bai san yadda ake yi ba ne da ya sani da an yi tsare to bai sani ba Allah ya tsare shi ba su arga da lafiyar wannan mu'minat wadanda zuwa da suka da ake wasu tayi su ko ya daidai arga da lafiyar wannan mu'minat ya ya su wannan tunanin ma baya cikin zuciya ya ya ma aka ake yi to wani haka ya zanta wani ya fasa da shi ya ake mafi kaza to Allah ya tambaye shi ne yake fari shi sa sai ya faru akan sunna amma da ya sani da ayyuka ya tafi to sai ka ga wannan mutum da yake ko wata rayuwa Allah ya tsaka shi kuma ya dawo yake goge munanan ayyukan da yana mai gurbin da mai nagari sai da ya ruku sai da in yarki addini ba ko ta da za ka maka wani me za ka fada maka wani dare da kula wani dare خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فتحوا فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف فالأرواح سوء رايك جنود مجندة كمر رسلو ديني أبا بن حارة irin yadda ‘yan adam suke tattaruwa haka ruhi ruhi na ɗan adam suke tattaruwa ba ma ta arafa min ha waɗanda suka san juna ta hanyar ayyuka da dare suka waye da juna na ga kana sallah irin tawa ka ga ina sallah irin taka ka ga ina azumi irin naka na ga kana yin irin nawa waɗanda suka gane juna ta hanyar imani da aiki na dare shi ke kana sai ka ga faruwa ya zuwa وما تذكر منها amma duk wanda suka yi sabon ban da juna da musu ayyuka na gari sai da sabani ya faru da kama ina fata mu kuma to wannan hadisi waɗansu ma da ya suna kan fara su cewa ana magana ne a kan ruhi ruhi ruhi na mutanen da suka mutu da an tsara sun yi ba yanzu da an karɓar mu ne a yau cikin daren nan da an sake shi da kai wannan ruhin zai tafi da inda tara ruhi na mu ne wanda suka riga mu gidan gaskiya saboda ne suna gane juna ta hanyar ne imani da aiki amma rai ta mummuna kuwa mummuna mummuna mutum wanda yake wani aiki da garba ko da an kai ta cikin rayuka wato nau'in da suke masu aiki da garba za su yi zama wasu ya kawai ta koma in ji waɗanda suka yi tarayyar ne wajen muna da kila da muna da wato duk wannan da yana ƙara fasai su da su a ce zuwa ya kamata zama kusa da mutane na biyu رواه البخاري قوله الارواح من روايه عائشه رضي الله عنها وعن اسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزه وفتح السين المهمله في اسير ذاك وضمه ذاك والهمزه ضمه سين كما كلمه فتحه ابن عمرو أو نقول أنا كلمة ابن جابر قال إيه كان عمر بن الخطاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب محمد قال الداعي بريك يا كفنتي إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن إذا وتؤاد دين متانين يمن سكزو متى جماعة نمتانين يمن سكزو في كعوم وادكم sojoji ne ina za a tura mai ina ake bukata ina mutunci ke da bukata mu ne wata iyaka ce ake jin tsoron abokanan adawa na iya fadowa damu mun kawo kanmu su ne amdadu an da yawan za su taso su wurin halifa yi mu baya a suke kawai mun zo ne don jihadi to lokacin da duk waɗannan mutane na yawan suka zo sa'alahu sai kuma sun kafa mu tambaye su afikum uwaisu bin amir shin a cikin ku akwai wanda ake kira uwaisu bin amir a ce babu waɗannan su zoye tambaya a ce babu ana nan hatta a ta ala kuwai har yi zuwa lokacin da umar ya yi tambaya kan ayarin da yake a so kuwai rabbi allah fa qala la sai umar yake da shi anta kuwai ibn amir in kana kuwai ibn amir qala na yace eh ne qala min murad daga cikin kabilar murad bani murad ثم من قرن فمن الاثنين قبيلة سأل قرن وكان قويس بن عامر القرني قال نعم في دين قال فيك فكان بك برز فضرئت داشن كان بسيوا زبايا فيكم كوركي بنبايا هو البرز في كوركي كوركي إلا موضع جرهم sai gwargwadon wurin da bai fi faɗin taro ba ne kawai ya rage a cikin mai wannan kala na'am wai sai ke ne ne قال لك والدة كلا لمهيجيا كلا نم قال نعم يكي نيسن لإنا لمهيجيا قال تقوم رسيلتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا جمن زن الله في راد أمن سن الله قال تبكى دريك إيالين جدا سيلا سيوا يأتي عليكم قويس بن عامر wani ibn amir zai zo gare ku ko sahabbai na bayan shuɗewa ta ma'a amdadi ahlil yaman himra daga cikin rundunar da za su kawo ɗauki ko agaji cikin mutanen yaman shi uwais sun yana cikin kabilar bani murad ثم من قرن sannan kabilan karam kana bihi barasun fabari aminhu da yana da albaras sai ya warke illa mawdi ajrham sai wurin dirhami sai kawai da huwa lidatun huwa biha barrun yana da mahaifiya wanda yake mata matukar da lau aka sama alallahi da abarra idan kuwa yake zo yana cikin mutanen da inda zai yi rantsuwa sai Allah ya fitar da rantsuwarsa inda zai rantsa yau za a yi ruwa sai Allah ya saukar da ruwa din dan kada kafara ta kama goyi bai ne sabata an yi sabta na kafa fa'ala da ka in ka sami iko ka roke ki ya roka maka gafara to kai haka wato kuma san ka ya fada wa uwayi wannan matsayin da yake manzon Allah ya faɗi wannan hadisi a lokacin uwayi sun bayarwa uwayi sun ma bai sani ba a ta iya an ce shi amma bai zuwa gaba da annabi ta iya an ce shi domin ba dukkan wanda aka haifa lokacin annabi da zai zama sahabi an gane ko fastabtir li da haka ka roƙa mun gafara in ji umar ka fara shi ka da mu fastagfara lahu sai shi kuma shi roƙa masa gafara fa qala lahu umar sai umar yake da shi aina turidu ina kake son tafiya قال الكوفة يتي هنا سيدة الكوفة قال يتي ألا أكتب لك إلى عاملها كم بزر ربوتا مكة تكذابة مسمى زوى زبونا نادكي كم قال يتي أكون في غبراء الناس أحب إلي والله إن زمتكي إنزهم بايا أمتا ليتي نفسه كم لك ما تكذابة زبونا أجل أبان تكي أنكاتل قوبل wa bani gwamnati ko gwamnan sakatare ko wani matsayi ko wani darakta ko wani shugaban wani kwamiti yanzu zo shi ya ayyuhan nasu shi ya neman in ji uwaiki falamma kana min al'amil muqbil lokacin da shekara ta sake kewayowa hajja rajulun min ashrafihim sai ga wani mutum cikin shugabanni daga cikin shugabanninsu ya zo fawafa umar sai ya zo wurin umar ya kawo masa ziyara فسأله عن أويس سي عمر يتنبيه دنجل أويس فقال إن شاركته رأس البيت قليل المتائب na buruji da tufafi dun mahu a jikin su da kai na buruji kalilin fasari ba ya da wani abun da zuwa daga gidan kana sai umar nan khattab yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم من الله ترى دعوت من أصبت جريسنا شوى يأتي عليكم قويت من آمر ما أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن وذلك مراد كما كلام القبيلة في لبسكم وقال القبيلة حقا an fahimta ku kamar cikin hausawa da ke ziki ziki da ke daurawa da ke katsinawa da ke haɗejawa duka waɗannan ɓangarori da rabe na hausawa kanawa duk ɓangarori da na to kamar haka ne murad ɓangare ne daga cikin kabilan kara shi ne ce mun murad min muradin kuma min kara kuna fahimta كان به برس برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدته بها بر لو أقسم على الله لا برا فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل Umar ya sake karatu wannan hadisi irin yadda ya karanta shi a farko lokacin da wuce yanzu kuma wani mutum ya zo da hukuma ya tambaye shi labarin gobe ya ce na bolo su sun ba su jikinsa duk sun mutu na bolo su ba ya da wani abin a zuwa gani a gidansa sai kuma kuma ke kara nuna sa wannan mutum wannan hadisi yadda ya ji shi da mutum manzon Allah fa ata uwaisan فقال استغفر لي da wannan mutum ya labari shi ma sai ya koma ya kufa ya je samu koyi ya ce ka roƙa mun gafa to ko san ka samu kanka annabi ya ce in ya ganka ya roƙe ka ka roƙa masa gafara ko kuma sai yayi ballan tunani ni ma roƙa mun gafara amma ne ko kana sai uwa ta ji da shi أنت أحدث أحدا بسفر صالح baka dace bari dawowa daga wata kyakkyawar tafiya da kai wata tafiya ta gari ta da'a da Allah fastaghfir ka roki gafara kai da kanka kala sai mutumin ke ke tasbir li ni dai ka roka mun gafara kala anta ahdathu adam bi safarin salih kai da ka dawo kwanan daga wata tafiya ta gari tafiya ta da'a aikin ne fastaghfir rafatan firbi mutumin da ya sake cewa ka roƙa mun gafara kala sai umar sai ce shi na kai da umara shin ka hadda umar ne kala na amince eh ba ta da fara da sai roƙa wato ka ga na koyi ka ai ka mutu su da wani kowa ta da wanda zai tambaya wani Allah wanda ya kawo wanda Allah ya kawo shi na zamanin riga kuma wai yanzu wanda ya karshe zamanin shi bai da kansa kan ba amma wanda da yake koyi wai ba shi muna da wanda ya karshe zamanin ka zuwa ku yi da su ba duka ramu ki kirga ka matsayi wanda Allah bai ba su ba Allahu musta'an Allah tsare fa fatina lahu an-nas sai mutanen da gare ko shi daga nan saboda wanda mutum da ya da koyi da ya ji labarin kaga Umar ya faɗa masa ga matsayin ka ya ce annabi ya ce mu inna dan ka da kike mun gafa da ya ji haka sai ya wuce kuba da ya ji kuba ya ce kowa labari mutumin can da kuba da ya zo aiki da shi Umar kan da ya ka so wani mutum mai suna Umar ne ga wanda zai ira sai sai Umar ya faɗa masa hadisin manzo Allah da wanda mutum ya koma kaga ai zai zo gume ke kun ga wannan mutumin a ce kaza ne to yanzu duk mutane suke ne sai su gane shi fa fafila lahun na sai mutane suka gane shi fa misalaka ala wani kawai sai aka dalilta a karfa ya fi da sirri ya ga wani da rikin da ba ta dan kara ba su ba su kuma yi da su ne gari wajen yi da gina gori da su ji wani wajen yi da gina gori da su ji wani wajen yi da gori da gina gori a kan da su ji wani yana da kira wani a tara musu kuɗi a tara musu kuɗi a kan a tara musu kuɗi a kan a ba shi kuɗi na haji a wancan jiha a ba shi a wancan jiha a ba shi ta umra a can gurin duk da can gurin wannan ta su ne waliyai kawai wafi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim aizan kuma dai an tsotsai rijin jabirin رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه مثلا الكوفة وجن عمر الخطاب وفيهم رجل ممن كان يسخر بأوي cikin su akwai wani mutum wanda yake wa wai iskiri saboda talaucin da yake dinka an gane ko fa qala umar sai umar yake da shi hal ha huna ahadun min al qaramiyyin sin anan gurin akwai wani kan kabilan qaram fa jaa zalika ar-rajul sai wancan mutum yazo fa qala umar sai umar yake da shi إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من ذن الله يأتي إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أوي ونمتن في زودة يمن أنا كلا سنسونا أوي لا يدب باليمن غير أم له إذا يقول يمن فأهون دي يقول سكين تنجي سكين ما يسي يستكتي قد كان به بياض يرد ونأسي بو أجتنسا فدعا الله تعالى فأذهبه عنه سيرو جل في الله يكور دون أبو إلا موضع الدينار أو الدرهم سيقول قدم للسرو كوسيتي فمن لقيه منكم فليستغفر له تبقى لكم قول يزيك يرزقكم نبي رقم الكفرة وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له وحي وله والدة yana da mahaifiya wa kana bihi bayat akwai wani haske a jikin sa bauri fa muru ummati hukumati fa yastaghfir lakum kutir hukum musafara na yanzu kun ruwa ya yi ne da ba wato a nan gudun za mu koyi da rusa masu yawa farko dai alaƙar hadisin da babin da mutum neman wata ma'amanta da rikar yanki maka addu'a ka kai wa ziyara ka ciyar da su ko ka musu da ko ka da kamar yadda mun karanta a farkon bayan abin da babu ne ko to a nan gurin za mu fahimci ga Umar al-Khattab ya nemo wai ya masa addu'a wato kenan ya halatta wanda kake ganin mutum talibi ne na dai mace ko namiji malami ko ba malami ba kan yi maka addu'a yanzu wai ga mutum ke samu amma bayan nuna cikin da ya kowa ilimi bari ma ko su yi shahara da ilimi irin su rabi'a ibn abi abdurrahman da irin su ra'i irin su hasan al-bakari irin su muhammad bin sirin irin su imam shafi irin su wani ne manya manya dukkan malamai da aka sani sun fi shahara da ilimi amma ga shi an roƙi addu'a da kuma an nemi addu'a yawan mutum addu'a ba ce ke da cikin mutuntan ba sai wannan ke nuna sai kuma da ne addu'a za ka ba ko kuma dole ya addu'a na yau ba sun ji addu'a ba sun ji addu'a na addu'a ne za ka kuma malamin ma idan ya addu'a su Allah ba ya karba sai ya je haji sai ya je kuma rasa ya aiki ne wallahi wannan shi ne jahilci irin wanda yake baki irin a Najeriya ba ta yi wani da ka ba ni kujera ta aikin hajji ko kuma za in je in yi maka addu'a wallahi billahi da za ka je ka duba cikin makwabtan wa yake bukatar buhun masara hudu biyar wa yake bukatar buhun shinkafa biyu uku wa yake bukatar biya wa ɗan kudin makaranta wa yake bukatar wallahi billahi kila ka fi samun lada ka fi samun dacewa sama da ka ba ni kujera in je in yi maka addu'a a makka don kuma ko da kai kan da muka addu'a wai dan ne imam muslim zuwa ne wai dan ne karantawa ne wai dan ne wazi duk ko da sun da addu'a wallahi da yake kamar sai kawai da cikin wannan da kan kai ya ba ne ko da bai mutu tun kan sai kaji ka samu ruwa Allah da cikin halin da kan kai kujerar maka nan ka je ka dawo kujerar wannan ka je ka dawo wajen dubu dari biyar dubu dari shida tsakanin abin da kubure gida da wanda suke da guzuri da kaza da kaza da kaza waɗannan dubu ɗari da idan mutum ya ɗauke su ne nan da zai yi wani alheri idan ka je asibiti da nono za ka saka a asibitin musula a asibitin musula da nono za ka saka kamata su ɗaukar zaman inda ba ka samun taimako dori ka je wani kawai ka je ka samu wasu bawan Allah dubu biyu ta sa mutum ya yi wata biyu a asibiti dubu uku ta sa yana zama wata shida a asibiti ya zo da wata cuta ba da wanke ba ya fara samun sabuwa a asibiti ka je ka buga daga wancan dubu biyar wancan da yake bukata kama samu haɗin kan ma'aikata abinci ko ba kowanne da yake bukata menene abin da yake bukata wani za a yi wa aiki wani za a yi wa kaza ka fito wannan za ka tsile wannan za ka tsile wannan za ka tsile wannan za ka tsile yi sai ka kara da kuɗin da ba su kai dubu da dubu da dubu ba ka mutane da dama sun samu amfanuwa wannan mutum kuke da shi ne yana da mata biyu yana da yaya yana da jikoki yana da kaza dukkan su duka wani ya baban sa alkhairi ba zai maka addu'a ba lillahi da biyu ya faɗa zuwa limamu makka wallahi limamu ko na makka ne ko na kudu da na madina sa su uku ta ga dai ba musallacin da ya fi wannan lillahi da biyu addu'a wannan bayan Allah ta to amma duk da mu dan gashi shike nan ni na ta ba da mutum ko wannan mura ka ban su da mura ko me wannan wannan wannan yau ne kai muka fice na wani ko ba da mutum da lama ya ji mura ya sake zuwa ya sake zuwa tun yana so da yake zuwa har yanzu ko fa sai ya ji tun ne kuma da ka gona ko yake da gidan kuma akan wannan sai mutum yayi bara sai mutum yayi bara sai ya ji yaro ka ya kasance da kake ko ko ya samu waɗansu muridin sun da suke da shi suna faɗa wa gwamna shi ko suna faɗa wa wale shi yi su loka musu ta hanyar wani kwamishina ko ta hanyar wani darakta ko ta hanyar wani gwamnan sakatare ko ta hanyar wani wane ne sai an roƙa masa an je an roƙa masa al'umma in ga murya ayyar ba har ɗan kore gare su ba akwai malaman da suke da ɗan kore suke da kore su ce ai addu'a sun malam ba ba ta malaka su da malam ba kamfanin su dai ba shi wannan mutum kamfanin da yanzu yake nema wa kamfanin kasuwa har shi wannan dabbar da zaki wannan hanyar Allah ba ta yi ko wallahi da Najeriya hanyar Allah din ba kun ga wannan ba ko mu yi san manzo Allah sai da mun cikin addu'a da da wayar da Umar ba ko ne ne wa ya gode falala da tsoron Allah Umar amma mu zalla ta inda zai da ke ruwa ka ce ya mutu da su dubai kuma ka ga Allah ba bambanci da da yanzu kira yanzu bukatar kowa a da kafin komai ita ga ba a da ta wuce ba amma yanzu bukatar ta ya zai yi zabi ya zai yi zabi ba mu ganin a gaba ta musu zuwa ba shi ba ma ya fiye ya gudu shi kawai ya zarfi kun yi jahiltan Allah ne jahiltan shari'a musulunci jahiltan addinin musulunci jahiltan abin da aka halitta ka dan shi aka turo manzo dan shi aka saukar da littattafai dan shi aka yi nisa da aljanna dan kai sakamako akan wannan al'amari musulunci da ya kuma wannan da nuna mana waliyi na Allah ba ya bai da kafin jiki wani kowa wani kuma ka iya zama wali Allah kai kanka baka san kana da wannan matsayin ba a wurin ubangiji dan da ma wali mutum ne da tawabu yana ibada amma ganin kanka ma kai ganin kanka ma kai wannan ita ce wani ta kafa a wani ta kafa da ba a kan ko ko wani ta kan da haka ba wani kan da malamai jura sun yi Allah da kan yake mutiya kuma sun talakawa da ma da wanda suke a tattare da kan boko kuma sun jura Allah a duka kamarar da yake faɗa masa da ke wata hujja aka ba su don su gina masa kana da hankali kana da sanadiyar da wasu da kowane hujja ka yi da kullum abin da yake jawo wannan mutane kaga na faɗa mu duk da kuma da duk da yake cewa ita ya sun ma akwai da cikin kunya an yi dan aji ko emergency relief idan an wa mutum ya so sai ka ce ba wai sai ya sai wasu sabuwa ba to har a mai duk na faɗa kuma a nan kan da zaki faɗa na ce dukkan wani da ake koyar da ko a ce ga wani shi ga wani babban malami ga wani da yake buzu ga wani da yake rawani wanda in ya fi da ke za a kore ka daga aiki kafin su da zai wallahi kariya yake ni Jafar na faɗa kariya yake haka na faɗa mutane da sai na ba su ya kudin jini bakiya shekara takwas muna tafsiri ba kwa so ne kuka yi da abu baya hannun ku yana hannun Allah ba wanda ya tsaya ya tutar da kai babu ƙarya ne wallahi sai ya fito to amma ko ne kun da kai kar da kake kai kar ka san shi kaza kar ku ne kar da ai kai kun da kai kun da kar a zuwa gurin kar kuma zo a a promote din da yake jiri da zo ba saboda malam malam shi wani dan dan shi wai dukkan wani da za a tsoratar da ya fi fitar da aiki da irin su zasu firgitar da annabawa da annabi hudu alaihi salatu ke fashi tuni jami'an sun mala su bi mun duk ku haɗu ku yi mun kai ne kar ku mun jinkiri ko da na sakan ta yaɗin kun isa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasriha inna rabbi ala siratin mustaqim na dogara da kulli abin da na imani kullum zan yi barci zan yi iya cikin gugunna in ba na manta ba in ba barci ya ɗauke ni ba zikirai da annabi yake a cikin za a yi barci dan neman sani zan yi in na tashi kuma zan yi zan karanta alqur'ani zan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan dogara da ubangiji ban jin tsoron dukkan wani malami dukkan wani wali dukkan wani ce ban jin tsoron kowa ya wanda ya mutu da bai rai sai ma ke wannan zarfin wannan da gani ba wani abin da zai faru wannan jallai da yanzu wannan waliyan da waɗancan wanda suka mutu da waɗanda suke na kwanan da ƴan ƙananan waliyan da ƴan sakatakkiyar da tsofaffin da masu rawanin da masu menene don girman Allah inda suna da kudura da irada za mu shan ruwa a ba su da kudura ba su da irada da da wani ba abin da masu da sani ba su da kudura wallahi abu agoban hauki za ku ri ina ya zafi da yawa wallahi abin da agoban hauki yadda kawai aka zo aka bautar da mutane aka bautar da mutane aka kawai aka babu dunya babu dunya ga yadda waliyan Allah suke cikin bukari da cikin musulun dama sunan lissafin riyadu salihina dausayin salihan bayi ga ga salihan bayi ka auna tsakanin da na ungurku da na kusa da cikin gidanku sai ne da wata قوله جبراء الناس من فتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراء إذا أنت جبراء الناس أنا الحمد لك ومتك وتعاليفهم مرقاتي فقراؤهم وتعاليفهم ومن لا يغرف عينه من أخلاقهم لإلهم وندا cikin gaba garin mutane wanda ba san shi ba su ne gabara'un nan wal amdad lafazin al amdad jam'u madad jam'i ne na kalmar madad وهم الأعوان سون يمتي مكة والناصرون دقوما سكي مكوكين الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد ونفك كوا مسلمي هذا جاء الجهاد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة عمر بن الخطاب يتي نام لإذن عمر لن الله أذنت في عمرة فأذن لي سيبان إذن يتي بك وقال يتي لا تنس لا يا أخي من دعائك kar ka manta da mu cikin addu'ar ka ya dan uwan mu fa qala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya umar yace sai ya faɗi kalmar da ba ko da duniya ba sai a ban duniya gaba sai ba ta ji wannan kalmar da ɗebo wurina wa fi riwayatin a wata riwaya qala ya ce da shi ashrikna ya ukhayya fi du'a'i ya dan uwan mu samu cikin du'a addu'ar ka mana wannan hadisi ce hadisin صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح بس يوم حديث ضعيف وأن الرواية ضعيفة وعن ابن عمر رضي الله عنهما بن عمر عبد الله بن عمر الله قال جاء بريسياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zirkar masjidin Quba sai ya salla raka'a biyu wani lokaci ya tafi akan abin hawa wani lokaci ya tafi a kasa wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rubuta kaga nan gurin yana da alaka da ziyartar wurare waɗanda suke masu farla masallacin Quba yana ɗaya daga cikin masallaci masu farla da haka manzo Allah ya cewa dukkan wanda ya alwala a masallacin sa a gidansa ko rumfar kasuwarsa ya je Quba ya yi sallar nafila raka'a biyu za a bar sadin kamar yayi umara yasa lokacin da mutum yake madina zai iya cin ribar wannan yin zata masallacin uba da yin sallah ka aji muttafaqun alayhi wa fi riwayatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'ti masjid quba kull sabt rakiban wa mashiyan wa kana ibn umar yaf'al manzon Allah ya kasance yakan je masallacin quba kowace asabar anan ba wanda nufin asabar asabar ba a kowane mako shine kull sabt kowane mako tsayewa tsayewa da ake tsayewa da sun ce kwanan da su wata rana daban rakiban wa mafiya ya kan tafi a haye wani lokaci kuma ya tafi a kasa wa kana ibn umar yaf'aluhu abdullahi da umar ma ya kasance kan yi haka Allah ya kare ka abin da muka gaba da Allah ya kawo da wannan ke duk da kuma Allah ya kare mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yana da sadaka dariya da yake sun zai gudanar da yake son a ba shi zafi wanne ya fi cikin yin masallaci ko kuma makarantar islamiyya wannan tana ɗaya daga cikin tambayar da zance a karon farko kenan mutum ya taɓa samun irin wanda a kasashe da dama na duniya idan mutum yana da dukiya na son zai aiki masai yakan nemi malamai da suka fi sanin hanyoyin aikin alkhairi na samun lada na gaggawa ya da shawara ba da shawara amma dai ya kan baka wani duk wanda zai gina islamiyya sai dai bayan ya gina ce ba ka buɗe ba ko ya gina masallaci ce ba ka buɗe ba wa masallaci ya dace ko bai dace islamiyya ta dace ko bai dace yana ba ta mai kun ga wannan da karancin abin da mutum sai da abin ce da kai ba a samu amfani da ya kamata a samu kuma dadanta ya danganta ne da yadda aka samu amfanin wannan abu wata ko baka san dacewar amfani ko rashin dacewar ba da gaggawa in ba ka yi tambaya wurin da suka tsara ka fahimta ko ilimi na addini a gaskiya cikin waɗannan ababe guda biyu da suka ko wani da suka amma abin da kalla a ina ne za ka gina idan wurin da za ka gina akwai kishiyar masallaci a wurin babu masallaci a kusa ko akwai bai kai girman wanda za ka gina ba ko akwai ya yi wa mutanen wurin kaɗan sannan akwai adadi na mutane a wurin wanda za su iya rayar da shi da ibada ba a bayan gari ne a dajin Allah ko a kewaye a killace sun yi nan gari da ba kowa zai iya zuwa in har haka ne kamar da muka faɗa to yin masallaci din shi ya fi cancanta a matsayin makarantar islamiyya amma idan wurin akwai masallatai da yawa wadatattu kuma ana raya masallatan wajen da su yi kaɗan ba ina nufin inda fili ne wanda suke sun zafi wa yanzu cikin ruwa da ake da makaranta to gina makaranta ce ba a yi ina ba da kuma wato abin da zaka kai a ina filin nan da kike sun zaka raya ya akwai masallatai da zaka yi zaka mun ko ba masallatai to ko suka ba mu yin masallaci a wannan lokacin shi yake sama da yin makaranta kuma da kana kan tsawa da shi ina ba da kuma sai mun ya samu da riba guda biyu wannan ba da gobe amma sai da na kan ba zai haifar da rabuwar kan mutane gida wa wancan masallaci da ana shiga da kai za ta yi rabi ta ba masallacin rabi wanda ko suka ba su cikin ko kai ma yadda za su yi tantanin jarkun a wannan lokacin makarantar islamiyya ya fi da Allah ya mutu wannan kuma yake wanda yake zuwa gidan yayarsa kuma idan ya je zai yi wanka a gidan zama a ko su yi rayuwar da yau su ba a zama sarki ba ya hada ce ne sai yanzu yin ya rasu ya rasu da yau su ba a da shi ne duk wani cikin wahala wanda ta yi gidan da kwanta da yau su da yau ce da da abba ba ya rasu ce ba ba wata mai mula da su hari su ba su wata ba wata ke kara da ke mahala ba su ce nan yar wani ne ke su yake ce ne wani a wata kuma ya da zuwa ya kwana a cikin lokacin da maza Allah bai na aiki kuma za ka tafiya kiyamun ne da kuma kula da amurka ce kuma da ake cikin su muka yi ba ka dauki ya zo wurin mahaifar su bai lili sai dai kawai abin da mutum za a zo da shi akwai abin da ke kira mutunci da sanin ya kamata idan za ka je ka takura mana da hana ta mutu ya tsara sai kewa da mai nisa idan ka san mutum ta baya su zuwa a kuma da shi sai a yi zama su zo da shi da shi ita ma da ba mutu Allah ba Allah ba ta umarni kar ka je kan da wani mutum cikin gida wanda su mun da baya ko ko da nan mun tafi ba za a je a fara su mun za ta yi shi da shi da ban amma ba da bai ya zo gida da mun baya kira ba da mu idan mun sai an da yaya su cewa zai zan ko kuma yaya su ba in kade wace mutum da bidiyoyi a gida to za a yi shi ba mu da mun ba dole sai dai je wuri da ya kaɗin lokacin da ke ita kaɗai ake ciki ko su zo ko su sami su dai ba amma ba ya ke cikin sauran matan ba waɗanda su ba mara ba wani ke kawo gaskiya ne kafin a saukar da ayatun jami'in da ta bai suna son abinci da matan ma'ana a karfafe wannan ya zo da matar wannan a karanta wasu hadisi ya tabbata cikin musulunci da kuma masu yin kokari ban manta ba wanda yake nuna cewa ko da sabon mu da Allah da suna cin abinci da matan da a cikin Afirka. Har wata wana hannun kuma sun kafa ya dungura hannun ɗaya da cikin matan da yake dukkan da ne yake da iko da daga yau ba za mu tsara shigowa gidan nan. Allah da wata bai kyale kowa cikin gidan ka ba da mutum na da wanda ba a yi ba. sai Allah ya saukar da aya da ke da ayyukan da jina amma da zuru kulu da tafi illa an yi da zuru da ba mu da da su zuwa da aya wato yana cikin abin da kira muwafaqat kuma ya bada shawara ayar Qur'ani ko kada yana da shawara da ke da ina da kuma zuciya a zuci da saukar da ayar da ne da sai mu da aka abin da muka san da dai Allah ya